أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعطيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلوب قاسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبب في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها فيها قرى ظاهرة وقدرنا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقلوب الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جيا متى آية فجل الله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأصلنا له عين القتل ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزد منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير mun faɗa lokacin Allah subhanahu wa ta'ala kamar inda ya baiwa ya sakara wa Dawud abu uku ya sakara wa ɗansa Suleiman ma abu uku ya sakara wa Dawud dutse da tsuntsaye da kuma ƙarfe ya sahara masa abu uku dutse dutsuna suna tasbihi tare da shi tsuntsuna tsuntsaye suna tasbihi tare da shi hakan nan an tausaya masa ƙarfi ya zama kamar roba ko kuma kamar danko ya riga abin da ya ga dama da shi. To Suleiman shi ma Allah ya sakara masa abu uku shi ne iska wanda guduha sha'ar wa rawaha sha'ar da kuma ainul qitami da kuma aljanu shi ma guda uku shi ma an sakara masa guda uku shi ma an sakara masa guda uku shi Suleiman ɗane yake ga Dawud. An ba shi wayannan sarauta, shi ya samu sarauta yana da shekara goma sha shida, ya rasu yana da shekara hamsin da biyu. To, shi Sulaimana kamar da muka faɗa zai shimfiɗa kafin nashi sai ya hau kai ya zauna, duk inda yake bukata zai tafi, zai tashi daga baitul maqdisi har ya tafi baksir zuwa kafin guduwa shine daga safe zuwa kamar sha biyu rawaha kuma shine daga sha biyu zuwa magariba ma'ana kafir din da ya hau zuwa maksir a ƙasar yaman zai canza ya hau wani kafir kuma ya ɗauke shi zuwa kafin wanda yanzu ake kasar capital na kasar Afghanistan. To daga can in ya kwana gobe kuma ya dawo don iyakan mulkin sa kenan. Daga Kudus zuwa Kabul duk wannan yana karkashin sarautarsa. A lokacin shi kuma Kabul su India, su Pakistan, su Bangladesh, su Burma, su Mongolia, su su su Vietnam su Thailand sauran su duk suna karkashin sa suna karkashin wannan area wanda ake kiran shi Bilad Sin ai mulkin sa daga Baitul Maqdis har zuwa Bilad Sin shine iyakan mulkin sa yana hawa jirgin sama ma'ana kafet nashi ya hau daga Baitul Maqdis kaga ɗaya zai ɗauke shi da safe ya kai shi zuwa hantsi wajen bukatarsa ɗaya kuma ya ɗauke shi daga hantsi zuwa magariba to wannan wajen tafiyarsa inda za a yi tafiya ne akan doki doki tafiyar safin ma na wata ne tafiyar yamma na rawa ba wata ne ba na ba za a isa wajen ba sai a cikin wata ne amma shi zai tashi daga da hamsi da safe zai isa da magariba wannan tafiya Allah sakkara masa wannan doguwar tafiya a yau dai an kaddara kilomita dubu takwas ne to a kilomita dubu takwas yake tafiya daga misali ka ɗaukace daga ƙarfe takwas zuwa magariba ya isa kun san ko jirgin sama ne ba ko ne ne jirgin sama ba ne zai iya yi wannan tafiyar sai manya-manyan jirgin sama irin su airbus a330 777 to wayannan su ne za ku iya tafiya irin wannan mai nisa a cikin sauri to Allah ya sakara masa irin wannan tafiya Allah ya sakara masa wannan tafiyar to shine ga kuma Allah ya sakara masa ainihin kitab ma'ana ya sai ya tono in ya sa aka tono ƙasa dalma ko kuma wannan yake da suna abin da ake yin tukunya da shi din nan ha dalma ba aha dalma zai fito masa wannan dalma din a narke sai ya yi kudur za a yi kudur ma'ana tukunya manya-manya tukunya ɗaya wanda zai yi abincin mutum dubu tukunya ɗaya zai yi abincin mutum dubu wasan na lahurai na fitari wa minar kinni man ya amalu lahurai na yin bai bi izini rabbi hakan nan aka sakara masa aljanu suna yi masa gini manya-manya suna yi masa layuka suna yi masa mabul suna yi masa tayi suna yi masa gashi iri-iri da irin tayin din da ake yi masa da shi ne kayan duk da har balkisu da ta zo tana zaton asibatul lujjatan wa kashafa an saqi ha aka ce mata a'a wannan abin da ne ki sauke kababuwanki wa khamim mumuddat ma'ana tsayin ne wanda yana nan kamar ruwa ta gan shi kamar ruwa yau suna yi a china sun fara yin wayannan kayan sun aka yi shi in ka zo baka aje aka ba za ka ce ruwa ne a cikin ɗakin ka ba za ka iya mai shiga ba za ka su kamar kifi suna gudu duk na hoto ne za a yi wannan Allah ya tabbatar da irin wayannan abuwa dan me kafin duniya ta tashi duk abin da annabawa suka zo da shi sai Allah ya gaskanta shi sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum al-haq kafin duniya ta tashi duk mu'jizoji da aka ba annabawa sai Allah ya nuna wa mutane saboda su san annabawan sannan sun zo da gaskiya saboda gobe kiyama a kama kowa da hujja ba ba inda za ka yi ka fitar da kanka in baka bi su ba ka tsaya ki musu ba wani dalilin da za ka ɗauka ka je gaban Allah ai abu kaza ne eh ba wata jayayya da za ka tafi da shi duka an yi maka to shine Allah ya sakara su ne ban irin wayannan duka suna yi masa dogin dogin benaye yau dogayen benaye ana yi ne za ka ce kamar irin yanzu ka je burjul khalid dogon beni tana nan hawa ɗari da arba'in da takwas a dubai ya za ka yi wannan dan adam ya yi wannan abu ya yi hawa hawa hawa har da ya kai a yau ba hawa dogon tawas da ya kai shi a duniya ha to hakan nan irin wayar da za ka je ka samu komai a duniya a in ka je irin yanzu dubai kamar ka tashi a nigeria ka sauka a dubai za ka fita za ka ka fita daga jahannama zuwa aljanna a wallahi babu wani babban tsakanin wanda ya fita daga jahannama ya sauka a cikin aljanna kaf da samu kansa. Ka san kajin Dubai yanzu. Mene wace ce babban fil garinmu mai kyau a Nigeria ba Abuja? Wallahi ba ta wuce Bulabirin ba. wallahi wallahi abuja ba ta wuce bulabirin ba ka san ni bulabirin eh wallahi ba ta wuce bulabirin ba kamar kana bulabirin haka za ka ga abuja an ka sauka a duba gari za ka sauka kwana goma sha biyu kwana goma sha biyar ishirin sai ka ga dama ka sake riga ba a dauka dan saboda babu ƙasa babu kura babu auka kuda ko nasiya ba za ka samu ba balle to yau zo na kan sauro ba su santa ba ma abba ka zo nan yaya kuda ai har na jari za ka sayar in akwai mai siya ai shi ne ce ya kamata su zo mu sayar musu da kudaje da sauro kaɗan eh ku san akwai dan azaba a duniya ha to ba haka ba ne a ce mu dinnan muna duniya su kuma suna duniya ai ya kamata bai kamata ba ya zama muna duniya ɗin kusa kusa amma duniya mu ya bambanta akwai wani anguwa ba Dubai motar da ka je ko jirgin anguwa ba za ka shiga da motar da ka zo da shi ba akwai motar anguwa ta kalmar ka ba za ka shigo da su ba rigunan ka ba za ka shigo da su ba saboda duk an riga an kesa musu magani ba cuta a wurin. Anguwa ce wanda aka yi ta ba cuta, ba cuta a wurin sam sam sam ba cuta. Duk wata metro babu. Ta wannan kaga shi ne mina jannati ila jannati. Amma kawai muna ne yanzu kudin nan ba mu ci sa ba mina nari to Allah ya kiyaye ba zan fara. Ai ba mu ya kamata mu haje hankali wallahi mu yi wa Allah ibada kawai babu da ya sauran mana banda kun kade ka Allah mu yi zikiri mu yi salati shike dan in mun ga dama mu rena mu rena kage mu kamar malala din nan kawai mu nuna shike dan muna nan in ba ka ba to ne babu da ya saura Allah babu da ya saura babu da ya saura a ce wayannan suna duniya ko kuma muna duniya duk a ƙarƙashin rana muke a doron ƙasa shekaru talatin da suka wuce in aka nuna dubai za ka rantse ba shi ba ne sahara ce baka kirin jar shekara talatin da suka wuce yaushe mu kuma abin haushi shugabanninmu suna zuwa suna gani suna zuwa ba suna gani wallahi mun bi dubai kai Allah mun bi dubai gas look at that Allah mun bi shirin bazan yake magana ana kira kaza Najeriya kaza kaza mu muka mai da kanmu baya reserve na petrol wanda muke da shi a ƙarƙashin ƙasa mafi gas look gas sai dai a haɗa mu da qatar da russia ba ƙasar da kai amma haka kullum ake kona ta a iska tana ta a zo ana sayar mana za mu to a ce babu ɗaya ha naira dubu tara sauran suna tafiya iska wannan bambun din ba Najeriya ba babu madirin zamanin da kare me yake wani bambun din abu nan ba Afirka ba kamar kasar Najeriya memba ce ba a OPEC a kasashen duniya masu fetur guda tara Najeriya ita ce ta shida amma kuma ita ce goma ba ita ce babban su ita ce tsokon su to me amfani an an yi magana su tuwa muna da yawa yawan ne yawa ai amfani zai china ba su da ba su da fetur amma da yawan su sun yi amfani ai yawa saboda amfani ne ai yawa mani mani mu yi noma mana mu yi kira mana mu yi sako mana mu yi jima mana mu yi me muke yanzu samari nan yanzu muka tara ku yawanci kashi ta cikin gari ba su cin abincin kyauta ne ga kunan nan sai in cikin ɗari ku abincin kyauta kuke ci. Babu ɗaya a wata da zai kawo a cikinku gida kwano ɗaya na shinkafa sai rusau ba gidan to wani ɗin tirai ne na wani talauci ba dole mu tafi a cikin arzikin mutum ɗaya buku ishirin muna ce arzikin mutum ɗaya ne ba mutum ishirin suna ce in an yi magana sun da masu dauri ya Allah na kawo Allah na kawo mana su sauran kai ne kama ba Allah ba ne sauran da suke jin daɗin wa ba su ba Allah ba ne ka dole zai ce da Allah da annabi wani wannan tauhidi da bai ji ko ina ba tauhidin jahili kawai duk tsokon kasa miki sai ya rinda je ba abu Allah ini duk fashe din shi ma'ana duk loses nashi sai ce Allah ne wallahi Allah ne ya daura mu ai talauci Allah ne wallahi ba ka Allah daura mu Allah bai daura kowa talauci Allah adili ne abinda zaka cika shakan Allah ya alfuta ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha qul imal fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku ne aimalu aimalu aimalu ku aiki a zaki ne kuka yi ina abin da kuka yi kawai mun dogara da wayan su hadisai marasa tuje tanakahu wa tanasalu bayyini ku bayi ku bi ko mam yawmal qiyama ku hay ku aure ku haifa ku haifa ga yara goma uku dan shirishin hudu ekomo waliyinsu ne tukunan ɗan sai da fetur. To, me kai, ga wanda yaronsa guda ɗaya ya haɗe da ƙur'ani kamar Ahmadin nan, wane uba ne zai alfahari mai goma ko mai ɗaya? Annabi zai alfahari da mai ɗaya ne ko mai goma uku ɗan sharifin hudu ɗan kwamok, sauran uku kuma ɗan fetur. sune annabi zai zo yace yubahi bihi mutuma wani umma ne zai mubahi ta dan Allah da ne kawai ma da mutane mu rinka dogara da iska muna ta haihuwa wani yi magana ai Allah ne yake rike su da kai zaka rike Allah ne wanda zai riko kar ka kawo abinci ka gani ka ce Allah zai rike kama ka ci abinci ba kai saki da ni ka zauna mana ka ce ai Allah zai rike ni karka ci abinci sati ɗaya ka gani eh Allah zai rike ka kwa kare kwa cikin kabari ba ah zai rike ka cikin kabari Allah wa zanna law ayyatan kitab wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idhni rabbih wa man yazid minhum duk wanda zai yi wa Sulaiman butuli daga cikin su min amrina cikin koron da muka ba su su yi bi Sulaiman nusibu min azabis sa'ir za mu ɗanɗana kuɗansu da azaba mai rarrabe. Yau za mu tashi ya maluna da ne a cikin sukewa Suleiman ne. Mun ji iska abin da suke masa suna kai shi waje mai nisa su dawo da shi. To su kuma aljani ne suke masa. Ya suna ya maluna lahu ma ya sha min mahariba. Suna gina masa dogayen gidan mahari. Mihrab suna yi masa dungurorin gidaje masu tsawon tsaya. Manya-manyan gidaje. yana manya-manyan kyakkyawan an gyara su da mafi da kwamai da kwamai. Wata masu da haka nan suna yi masa gumaka masu kyau, wannan kwakun a annabi ya zo ya haramta da a cikin addinin su ba kwamai. Ma'ana gidaje ana kawata su da irin a yi abubuwa mutum-mutumi irin na tsuntsaye, irin na su dabbobi, wayansu na karfe, waɗansu na dagulla, waɗansu na zinari waɗansu na na na na mabul waɗansu na kwalabe duk za su yi masa suna yi masa suna kawata gidansa suna kawata gidan annabi Sulaiman alaihi salam dan sarki ne sarki dole gidansa ya zama kyakkyawa min mahariba wa tabasila gidajen sarakuna ka shiga ai ba kana so ka gidajen sarakuna ka je gidajen sarakuna na rabawa muna na na muna ta muna da gidajen sarakuna ila da ba su kai gidana ba ma a wajen ka je gidajen sarakuna ka je dubai ka je riyadh ka je an buɗe maka kofar wa sai ka hukunta da bari Allah za ka ce ya je ha abu mamaki zama sarakuna ai sarki a ko ina sarki ya kamata ya yi gida mai kyau a yi musu gida masu kyau masu abin nan yanzu da ce ba zai kama za su yi abin kirki gidan shehun nan da garan da ba su abin da ya kai kwabar shehun ya kamata a sa mabu Allah duk wani gidajen maza maza su kada shehun da a rusa su a hada su da gidan shehun a yi wa gidan shehun wani irin kawa wanda kowaye ya zo ya san gidan sarki ne gamin hausu din nan da garan da ba su din abin da ya shiga duka ya zama gamin hausu a kowane gefe ya zama an sa fulawa an yi menene ayin gidan sarki shi ne zai ba da kwanjini ba ku taba ga gidan sarki president da rashiya ba ne in an buɗe shi ta yana tafiya ciki awa ɗaya da rabi kafin ya ga ofis awa ɗaya da rabi yake tafiya butin za ku shi kaɗaya da tafiya kafin ko ina zinari a gida an yi ado da ita gida ne na sarakuna na da kafin a yi juyin juyi hali a rashiya gidan ne na sarki rinne da kuke gani daga kun gaje yi ko gidan kun ruba ai za ku gani a cikin facebook da sauran sai aka aka ringa bude masa kofa awa ɗaya da rabi yake tafiya ya kafa a mota ya shiga cikin gida a red carpet kafin ya ji office shi ka dai ba wanda yake ta kawo wannan shi ne dole za ka zai ba ka tsoro amma ya zama gidan sarki kawai a cikin takalma takalrodi a cikin ni hada masarautar da takalrodi ɗan ne mata mai takarbaga da ya kusanci masarauta ai duka ka kafa ya kafa yawa me ai kuwa da naki ko ai bai kamata ba da wajen sarauta ka zo musu da wani takarbaga ko ta shekiyar ta kalma su yake su shana ma sun gaji da jaran ya balona da hutuna yi masa ma ya sha'u na daga abin da yake so min mahariba daga gidaje masu cike kyau wata masila da kuma gumaka wanda za su gyara gida wajifanin kajawabi wajifanin kajawabi ana yi masa jifan kajawabi ma'ana farantuna jifan farantuna manya-manya kamar ka ce a ƙwarama don girmansu an ƙara su ka ga wannan ka jama'a gidan sarki Morocco akwai akwai faranti da mutum dubu biyu suna gidan mutum dubu biyu a sarki Morocco Allah ya rufa don ni na ci a cikin haka mutum dubu biyu za su faranti ne ya fi masallaci na girma in an zo ajiye mutum dubu biyu za su kewaye hawa zai samu abinci wannan shi ne sarauta wannan shi ne za ka samu abu ka san lalle kana wajen sarauta kaga an kama nama a cikin zuma dan neman eh dindiruwa an ji kashi da zuma a cikin zuma din duk amma kuma dindiruwa ai duk wanda bai ci abinci a gidan sarki Morocco ba billahi da sauransa kawai kashi yake ci wajibanin ta jawabi wa kudurin rafiya da manya manyan tukana ne wanda baya baya tabuwa don girman don girman su kudur a kidir jamun sa shine kudur ɗayan sa kidir baya baya tabuwa rafiya suna nan dam dam dam a ƙasa saboda ba wani wanda ya sai daga don girman su wa kudurin rafiya duka ajiri su kai masa imalu ala dawud shukra domin haka ya in gidan dawuda kai muku ne ba iri iri in ji ubangiji ku nuna mun godiya ku bauta mun ni kadai ku yi alheri ku ba mutane su ci su sha duk wani Allah ba shi ni'ima ya ba mutane ya ci su ci su sha shine godiya ga Allah imalu ya ji ala dawud shukra saboda wa qalilun min ibadi shakur mafi kalanci ne daga cikin bayina wanda in na ba su abu suke nuna godiya su kyautata mutane sai ga gaba su san kowa ba sai kansu da sai
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
falamma qadaina wayannan aljanu da Suleiman ya sa su aiki ta ku aiki yana dukan su ya sa su aiki sai ya daga su ya kaba sandan sa ya tsaya da kallo shikenan a cikin wannan tsayuwar da Suleiman ya yi sai ya rasu falamma qadai qadaina alaihi al-mauta yayin da mu- muka kaddara masa lokacin mutuwarsa ta yi ya mutu to yana tsaye suna da Suleiman yana nan raye suke ta aiki kusan shekara ko aka ce biyar da shekara suna da san Suleiman a raye ba su gane cewa Suleiman ya rasu ba sai da gara suka cinye itaciya itacensa da yake dogara da shi ta ƙasa itacen ta yi ƙasa sai Suleiman ya faɗi suka ce la ilaha illallah ha tun da inda muke ganin garan nan suna jikin itacen nan yau wajen shekara mun ga gara ɗayan biyu a jikin tsanta muna shafi kore su ashe gida ba bai da rai amma mun sha wahala mun ta to mutane kuma a lokacin ɗan adam ko suka gane cewa aljanu makareta ne ashe ba su san gaibi ba ashe ba su san gaibi aikin banza kaza mutane sun yarda da aljanu wai sun san gaibi ƙaryan banza ashe ina san gaibi banda munafiki ba abin da ya sani ya za ka tafi wajen boka ya yi maka ƙarya ka ce ƙarya kake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ma Allah ya jarumce ka ka tafi wajen munajjim mai bugun kasa mai lisafai lisafai mai ruwan kasa mai duban lissafi yace maza an ka je wajen sa yace maka abu kaza sai abu ya yi sai dai kiri ya faɗa yace masa ƙariya kake yi haka Allah ya ce kazzaba munajjim walau sadaq haka manzo Allah ya ce kazzaba munajjim mai taurari ya yi ƙarya ko ya samu muwafaka ko ya dace ƙarya yake yi kawai ya dace ne Allah ko ne abu zai dace a yi faduwa zo dai ne da baki ba hausa mutum ne da zai faɗi zama yadda da niyyar zama ba mu ya zauna ai ba wani ne ya zauna ba ha za ki ya faɗi to haka Allah ya kaddara ƙarya yake kan ku yarda wallahi kan ku yarda ƙarya suke ba abin da suka sani wai mutum ya zauna yana ce maka ba zai siyasa mu wallahi ke hankali za su zama ba su da imani su ci kudin haram a duniya su tafi lahira su dandana kudan su wajen duka na kiyama gashi nan anan duniya sun ci kudin su ya guluna amwalahum bil batil a can lahira kuma su je su sha wahala a banza a wasu su je suna zuwa wajen bokayen banza suna zuwa wajen yan surkulle suna zuwa wajen yan sihiri suna zuwa suna musu ƙaryar banza ƙaryar wabi in kai abu kaza ah za ka zama kaza in shi dan sihiri zai zama da ta gwamnati ya zama gwamnati don ubansa shi ba ba shi da zama gwamnati ya zama gwamnati eh ya zama gwamnati yana zai iya yi mai da kai sanata shi ya zama sanatan ma yana so zai iya mai da ta hausurar shi ya zama hausurar ma yana so ya mayar da kai mai shamshakin mai kudi shi ya yi kansa mana dan me sai ka zauna kai zaka kawo musa dan raguwan kuɗi tukur shi zai mai da kai babban mutum mutane ba su amfani da nayi na su kawai wani mutum ya ke cikin ɗaki makareci ya sa gulab ja da kore da shudi da menene irin gulab din nan na gidan giya ba shi ne ba sai ya wai wai gidan aljini ne suna musu ƙarya suna bude wani abu wai md ko me kuke kira eh MP ko to ha sai a sashi a cikin wani lungu a bude yana dum dum sai da wai a dane ka magana ya banda kare wai in ba kace da ka kuma ka ga gidan gobe za ka sake ba ka wala ai ga ba ka ji ah akwai akwai wani shugaban jaji wani mutane da masu tuku suka tafi masa daga nan suka je suka buga masa tuku suka ce ya fita yaƙi shi da dabi a lokacin dabi yana tawaye ai wannan kano zai kamo dabi habba da ya fita yaƙi a can fadar yau dabi malam ya kusa ya kamo shi sai da kyar sojojin marasa suka sako shi da helicopter sun kawo shi da mayan aka samu telefon ɗinsa da da da da da da diary nashi da motarsa haba an kaji da mana gama yana zuwa sai ya tafi inda yake malaman yana shigowa ɗayan ya gudu ɗayan da wanda ya kai shi din da ya ji labarin cewa Hussein an ga motarsa an buge amma shi din ba a gani ba amma motarsa an gani an ga telefon naki an ga diary naki sai shi wanda ya kai shi zo wallahi sai ya ga sai aka ce sai an kudu ɗayan kawai yana zaune da lawan sa da ya ko ka ka ya ji makarai tun banza sai mi lafiya kana so ka kai ni lafiya to kai za ka fara zuwa Allah sai aka gan shi a kuje kororo gawo ya zo ya zo ya hau gadar kusurin din nan aka ce ya dare gane ce abu sunun yana zuwa baya wanda yana kiran shi abu sunun yana kiran dai wai abu sunun dan dai yana da hakuri guda biyu na gaba ban da sai mai hakora ki ce yana dan mai hakora zuwa ko a sai da dare ba to to in wai za su ba shi nasara kace wannan karar tabbacin ka ba da dare zai kama an ga za ka kama ta ce sai mai dare ne zai kama irin wannan za ka yarda eh hanyoyin da ce in gaskiya ne su bi su rasu dole yaki su nuna masa dalilin kamu ka zauna ɗaki ka ce mun wajen ne za ka ce yaki a ka sa bindiga a hannuna ka tura ni da ban yaki mu tafi tare ne in rayuwa ne mu yi tare ka je to wallahi ku fita daga rubi ɗan siyasa mun muna kira ku muna gaya muku gaskiya ku je ku roƙi Allah in kun samu kun samu ba ku samu ba Allah bai kaddara ba sai ku haƙura ku nemi gaba amma ku je waje da tubu ha ku kama yaro ku yanka ku yanko azzakarin mahaukaci ku kama ɗan ku ku yi fyaɗe ku kama matar makwabcinku ku yi wannan ku yi wannan ku binne bakin kare ha ku tattara ɓeraye ku haukatar da su ku sa su kwaya su gudu ha wai masu gudu su gudu kenan to ina za su gudu ai ba su gudu za su damu a to me aka yi yanzu ba wani mu ba ki wai mu ku jana ta masu gudu su gudu ba an gudu an take dawo ina aka gudu kwa shi ne gudu yanzu a to wanda ne ashara yanzu ba gudu gawo ne kuma eh ya kuma mun gawo da yana nan yana masu gudu su gudu yanzu ya koma wai kafin kafin kafin kafin to kuma yanzu an yarda yana wani kafin kafin to duka wannan duk ba shirme bane kai gobe kana nan fili kana nan kana nan ba ba za ku dogara da Allah ba to arabu da wannan dama yace Allah ba yake to arabu yace ba kun zawo to don haka lalle lalle mu san cewa Allah shine daya illa dabatu abdi ta'kulu min sa'ata sai da dabba na kasa suka ci sune gara suka cinye sandansa shine min sa'a falamma kharra lokacin da ya fadi ta bayyana cikin sai a jini suka gane Allah kanu ya alamuna inda sun san gaibi malami sun bil azabi ashe ba za su dade ba a cikin wannan azaba muhim mai wahalar da ya kuma Suleiman ya sa na'am لقد كان سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
to hakika ubangiji yana so ya nuna mana wannan ayoyi ita duniya kamar inda ake ba wa mutumin kirki za ba mutumin da ba komai ba musulmi ma zai samu kafiri ma zai samu amma inda aka ba annabi dawuda da ɗan zanen sulaiman a duniya to ga saba amma an ba su kafirai ne ai an ba su suma barkin su da jama'arta suma an ba su duniya suma sun an ba su wannan duniya da kada kana ni saba in bi maskanihim aya hakika mutanen saba mutanen barkin su da jama'ar su gari ne ana kira ta saba saba tana nan a a ma'rab akwai ma'rab a kasar yaman yana tsakanin hadaral mawt da sana'a to wannan garin to shi saba'a yana yana tsakanin ma'arab da da shi hadar al-maut yana tsakanin to shi ne shi ma'arab din yanzu yana nan inda kuna bibiyar labarai shine kwanan nan yan Hussein da Saudiya suka kan gudan wuta a wajen akwai wani zaban abin nan me yake da suna tashar jirgin ruwa a wajen mai karfi wanda aka yi ta shi aka yi to shi ta ma'arafin ita ce ita ce yanzu aka manin fasa na yamma duk wata ƙasa ruwa kayan da ruwa zai zo ta ruwa ta yamma ta ma'araf yake zuwa to daga ma'araf sai saba daga saba sai hadarar maut daga hadarar maut sai sana'a duk suna nan haka suna suna suna kusa kusa ba su wuce duka kilomita ɗari takwas ɗari bakwai da shi ne Allah yake cewa hakika da kada ta da saba'i hakika wannan gari na saba'i ko kuma jama'a na saba'i fi masakinihim aya a cikin gidajen su a zaman da suka yi akwai aya da mutum akwai aya wanda za a ga waya na Allah subhanahu wataala saboda ne Allah ya musu jannatani an yamini wa shimal Allah ya musu dumbuna daga su tashi daga saba su tafi har ma'ara su tafi har adalar maut suna cikin lambuna rana ba ta gano ta kowane gari an ba su lambuna kuma na kayan marmari na kayan zaki mangoro ne tufa ne waiba ne ina ba ita ce kana ji ko don irin wayannan itatuwa wanda suke manya-manya su rumman ne su wanda suke dai a kayan marmari masu daɗi ta ko'ina ba gajiya ba rana ba ta kan sun daji ba ta ɗauka wani guzuri sun gaji da abinci iri iri za su sha da ruwa mai daɗi duk alamu suna gudu a ƙarƙashin wannan ruwansu kuma mai kyau ne amma sai suka yi wa Allah kafirci da suka yi wa Allah kafirci ni'ima kasan dama abin nan kanin suna jawo talaka idan ya koshi zai ci Allah kashe ni talaka na duniya alawa ce ce zai ci Allah kashe ni idan ya ji ya ji dadi ya wuce misali to shi ne su ma da suka ga irin wannan ni'ima da Allah ya ba su wanda Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum ku ci daga abincin arzikin ubangijinku washkuru lahu ku yi masa godiya baldatun tayyiba kashi mun ba ku gari mai dadin zama garin da ba zafi ba komi ba yunwa ba cuta sai abinci sai ruwa mai sai rayuwa gashi mun ba ku wa rabbul ghafur kuma ku nemi ku kada ga Allah ku ku nemi gabara a kurakuran ku ubangiji ku da muku wannan nema duk kurakuran da kuka yi zai muku gabara da aka ga musu ne suka ce malam
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العدم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل da Allah ya ba su wannan ni'ima da yake musu ku ci ku sha da arzikin da Allah ya wadatar da ku ku gode wa Allah ubangijin ku da ya ba ku wannan abu ya ba ku gari ga ta nan mai dimbin ni'ima kuma duk kurakuran ku nemi ku nemi Allah ya gafarta musu ya gafarta muku sai suka ce a fara da suka ce ai da fara mu kawai iya noman mu ne da sauran mu wane ne wani Allah kai da Allah ne nature ne tabi'a ne nature ce kawai kasar mu ce take da take da kism mana kasar mu ce take da yabanya kasa ce mai yabanya duk abin da muka shuka yana tashi kasar mu ce mai yabanya kawai yabanyan kasar mu ce da dutsunan mu ba su da dauda suna fito da ruwa masu kyau kun zo kuna kyau wani Allah wane ne da allolin mu mu bari mu ji muna hada ba sai Allah الطريق فأرسلنا عليهم سيل العين sai muka aiko musu ba dukkanan da suke fito musu da ruwa tuntun sai aka buɗe ta rim sai aka buɗe musu dam ta kare dan kasa sai ambaliya aka buɗo musu ambaliya da wannan dukkanan suna take ruwan a cikin tsabu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana fitowa kasan wannan wanda ake cewa natural water ha to to tana fito musu natural mai wanda an riga an tace daga wajen ubangiji yana fitowa ba dauda ba komai sai sanyi ya fito suna sha suka ce ba wani Allah ne take irin kasar tuntunan mu suke da amfani kasar mu tana da yabanya duk abin da muka shuka tana yi to shine Allah ya ce to haka ne fa'aradu suka kibin Allah suka kafirce fa'arna alaihim sayyidul haram muka dan daga wannan dukiyar dan da ruwa yake fita kada kada zai bum ya fito musu sai da arab wa badalnahu sai muka canza musu bi jannatayhim da wannan zabunan nasu ba ta yamin da shimal masu daɗi nan muka canza musu da jannatayn zawayatay ukulin hamdin muka canza musu da lambuna guda biyu masu ƴaƴansu shegen tsami wanda wanda ne mun an kai ta irin da an zuwa ni baya ci wadanne muka canza musu hamdu in an ce hamdu shine abin da yafi yis ma tsani ko sai yis yana da tsani to shi hamdu yafi yis yafi yis tsani yis shine ake kira shi da larabci hamdu to ita hamdu idan ta dade ta baci ta katta ta yi tsami ta sake tsamantawa za ta zama haini to sai aka sake musu da zawata hindi ba zai yi wa shi wajen tsananin tsamin da ganin dinan mun ne na da suna fito sun dan ba ya ciwa zawata hindi ba ya ciwa wa asalin gazar indiya gazar ɗi ga bauri sun fi yanka wannan tsami wannan bauri wannan gashi nan ne ba ba sun rasa meye ne ya ya faru wa shay'in min sidr haka nan ruwan su ya koma kamar ruwan da aka zuba alam baya shawwa wannan ruwan kan wanda suka zuba alam baya shawwa ya koma haka haka kuma kaɗan yake zuwa kaɗan bisirin dalil kuma ga tana ruwan kadan sai sun yi layi sun kwana da kyau na sha kuma zan sun samu baya sha ba dan kananin rashin dadin sa na ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور zalika wajaninka duk irin wannan abu wannan abu ya same su ne abinda muka faɗa na daga tsamin kayan na lambu da ruwa rashin mara daɗi da ɓaurin kayan itace da gatanan da wahala dinnan duk me yasa ya same su zalika jazainahu ya zama sakamako ne bi ma kabaru da saboda kafircin da suke wa Allah saboda kafircin da suke wa ni'iman Allah domin haka wa hal yujza illa al-kafur ai ba za a saka ma wanda ya mutunta Allah ba sai da irin wannan wannan an kun duba ai na ne muke da shi kuyi tunanin Najeriya da ruwa bai da suka wuce kuyi tunanin Najeriya kuyi alaba ku kai shekara ku sani ba wai kun san dalar America da dala uku tukun naira daya naira dalar America uku a 1976 da na tafi haji kudin zuwa makka komi da komi guzuri kudin masauki kudin jirgin sama komi naira 350 za a baka dola 785 cek na uba wanda za a baka draft check ake za a sassa dala dubu da ɗari takwas da saba'in da biyu ka za kowa ya naira ɗari uku da hamsin kuma muna can sai aka ce ayi federal government ta ƙara kuɗin ya yawa naira hamsin hamsin a rage an rage naira hamsin hamsin ma'ana naira ɗari uku kenan wanda yana so naira hamsin in ya zo da naira gaba wanda yana so riyal za a ba shi riyal a can da muka ce ba masu riyal mun naira wata saboda mutane sau jawa ba su son riya kalu sau jawa naira suke so ba su son wallahi nan a Maiduguri na ne duwan na zo daga makaranta na sauka Allah ji kansa Alhaji Umar Ali yana so ya aika wani ce abin nan Lagos zuwa London da ya sauko daga Lagos yana yin wanda zai kai ni da dan da Ismail mun je mun kare shi sai ce shi mai kana ina fa so da kana wajen kai da jira ka ce ita mun kai ba ta yi nan ina fa so da ni zuwa nan kenan ni ma da kawo a lokacin ina zangare a kai ya bani naira dubu biyu kacal ya bani Legas ya ce kalanda naira dubu biyu na gina sauka a Legas na su yi ticket British Caledonia Legas zuwa London tafiya da dawowa first class naira ɗari bakwai da hamsin. Naira ɗari bakwai da hamsin. Na ji na sauka a London a Heathrow rigar sanyi ina nema naira na ce ban da ban da stereo pound suka ce yi har naira da ce yes naira hamsin na ce naira hamsin na ba su rigar kwanan da na ba wani ɗan. Eighty one. ba kwatannahu ba niman ya kazo niman da Najeriya take cikin kai kafirci akwai ba a zaben itisiri a kasar nan da aka yi dan tsananin bala'in tabawa Allah 747 jambo Najeriya West aka cire kujerun cikin aka hau sama aka yi fati na cewa shugaba na lokaci ya sake ci saka terror aka yi jada fat a sama aka yi awa goma sha biyu ana sauka kowa ya fuke ɗan ɗaya mana an bar da lulli ma tun lafi ko kuma wa hallu goma hun dara albawa eh da wannan mun ba ji an kira zuwa gaba wannan wasu ya yi ko haka ba za su zama ya kuku kuna nan ha iyayen ku ne suka ji daɗi amma yanzu ko ne me kuka samu babu da kuka daji shagari lokacin din nan wannan bara two unit naira dubu hudu ne control da ba two unit daki biyu suna kalla ka biyu suna kalla two unit unit guda biyu naira dubu na anguwanmu nan wai shi ne manya-manya na kusa da gidana shi din naira dubu uku uku ne sirri biyu wanda daga baya koma a hausa samu da kasa naira dubu uku ake ba yau menene barno ga baki daya kason da a filar gaman naira ɗari hudu da ishirin da biyar da shi ake yi yau bai kai sanar famsa guda ɗaya ba wannan shi ne duk wanda ya yi wa Allah buturi abinda zai gani Najeriya don su suna jin daɗin kai wa Allah buturi Allah ya ce za ku gani aka canza mana jin daɗin mu da zawata hindi haka muka shiga ɗanɗana kuɗin da ba ma cin abinci sai shinkafa sai an zurbiyar yau ka isa essential community nan an kawo wallahi jefarwa ake yi nama ɗan neman nan aka kawo annabi ana hai ji wannan banzan nama naman da ba sun gani da shi nama ne na shanu mutum waye ke siya duk wanda ya ku ya gaje ba ku sani ba ku tambaye wanda ya kai shekara hamsin duk sun sani yau me lokacin da na fara aiki a babban sanar da nawa naira da yiwu a wata naira da ɗaya da yiwu ne shi ne sanar da nawa kafin mun bar bogal na kai kusan dari uku dubu amma aikin banza bayan bana da dari uku na ya ce ni Allah ta wani wata ne to yau ne kawai mu koma mu kama Allah mu koma ga Allah muna so in ba haka ba mu sake shan dan kudan mu ba mu ba mu gaskiya mu ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجزى إلا كفور أي بلا سكاكا وقوة زي متلي sai mutuli in Allah wannan kafur ba wai kafirai ba a'a mutuli wanda suke yakuruna bi ni'matillah wanda suke yubaddiluna ni'matallahi kufran wanda suke canza ni'mar da Allah ba su su kutunce su cewa Allah ba kai ne ka bamu ba mu ne muka samu to za su duk kowa yana irin wannan to karshen makoman sa kiran Allah kiyaye Allah ya canza mana da abin da yake amin amin wallahi na'am ولقد لقى من نسينا ربنا كما همت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا فيه واعف عنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما